إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna talata sha shida ga wata na sha'aban hijira shekara biyu, wanda ya dace da talatin ga wata uku shekara ɗaya. muna cikin littafin na bulugha maram na hafiz bin hajar asqalan yau za mu yi darasi na biyu a cikin littafin bulugha maram insha Allah darasi na 62 insha Allah a darasi da ya gabata mun zo ƙarshen bayani na maganar azumi na nafila da wanda ake yi da wanda ba a yi yau insha Allah nana ko? babu ta gaba ko? babu da itikafi wa ƙiyamun ramadan za mu tashi bayani muna cikin kitabin itikafi da kiyama ramadan mun yi hadisi guda biyu na abu hurairah da aisha wanda dai na harko ya yi magana kan duk wanda ya yi kiyamun ramadan iya mai imani da neman lada an gafarta mishi abin da ya riga ya gabatar na lai na biyu na aisha kenan cewa idan goma ta ƙarshe ta ramadan ta shigo manzan da sallallahu alaihi wasallam yana daren yana dalmi tsatso ya raye daren shi ya tare iyalan shi wannan shine a bayanin da muka yi a darasin na kashi da mu ce dan sati da wuce ba darasi ba wa anha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه abinda yake wannan ruwaya ta Aisha radiyallahu anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a goman karshe ta watan Ramadan shi na ce itikafi kenan keɓance kai da ibada a cikin wata na Ramadan ko a cikin masallaci mutum keɓance kan shi kurin don ibada ta bautar Allah a wannan tsawon kwanakin da ya ɗauka shi ne mana yi ta kafi to yi ta kafi a wannan labarin wanda yana yin shi a goma ta ƙarshen ramadan kuma an san dalilin yin yi ta kafi goma ƙarshe shi ne sababin dacewa da daren da ta kadar don ana kyautata zanzamin shi a cikin goma ta ƙarshe shi kuma dama a yi daren ana watar ne mutum ibadar da ya shibka a ciki ta yi ta wani dare wanda ba shi ba ta yi dare na wata dubu wannan neman dacewa da wannan dare shi yasa ake ɗaukan goman ƙarshe da dukkan dai nau'in ibada kowa bakin gwalgwadon abin da ya yi don fatar limkin ladan da za a samu na gwalgwadon ibadar da kai to da wannan ya ta kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yin shi kuma har Allah mai cikawa yana yin itikafi a goma karshe kuma matan shi ma suka yi tikafi a bayan shi wannan shine magana cewa mata ma suka yi tikafi shar'anta itikafi na mata cewa in an amince fitina da wadda wani abu da zai kawo matsala ko fitina ga keɓancewar tasu wannan da shi ne magana akan itikafin manzan Allah da matan shi sai wace wa an ha wata ruwa da makaranta bukhari ya ka musulmi ya kawo wa an ha wata ruwa ta aisha radiyallahu anha تجي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا متفق عليه نيسو دا مكا لوكاشن دا أكي شكا cewa Aisha ta ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya so shiga itikafi yana sallar asuba daga sallar asuba yake shiga wurin da ya keɓance ma kanshi don itikafi wani shi ne abinda yake wannan magana bukhari da muslim sun zo da wannan hadis wa anha wata ruwaya ta aisha radiyallahu anha qalat in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yudkhil alayya alayya ra'sahu wa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu al-bayt illa li haja idza kana mutakifan muttafaqun alayhi wa lafaz al-bukhari a nan kuma abin da yake labarin ita take ba labarin cewa kuma da yake cewa mazan sarasam ya kasance yana da yi tukula alayyar asau wafin masajin yana mai komin kanshi iya masallaci a ɗakinta gabi yake da masallaci iyaye ta kafin yana maika mata kanshi ta kuma tana cikin ɗakinta ya maika mata kanshi ta mishi ba'urar jilu tsaye mishi ko in cashe mishi kanshi ta gyara mai gashin shi iya masallacin ya mika mata kenan magana cewa dan ya taba jikin mace ko ta taba jikin shi dai bai da illa mu'amala ce da mata aka hana wala tubashiru antum akibun fil masajid ko ta wala tubashiru mubashara an san ma'ana ta ba taba mace taba jiki ko shawa kuma ta ce bai shiga gida sai don bukata ta ɗan adam biyan bukata ke yakan shiga gida akan dalilin biyan bukata kenan in ya yi takafi bai shiga gida yana ne yake masallaci ke kwarwa kuma amma kenan inda bukata ta zo kenan biyan bukata an samu biyan bukata wutsari ko ban gari kenan ana yana yin shiga cikin gida wannan dai magana da ta yi takafin ce duk da ce bukari ya kawo musulmi ya kawo amma lafasar na bukari ne وعنها إتري عائشة رضي الله عنها تجي السنة السنة على المرتكف ألا يعود مريدا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع روى أبو داود ولا بأس برجال إلا أن الرجل وقف آخره abinda da yake maganar hadisin da akwai magana kan hadisin abinda da yake maganar hadisin da ba makufi wani ba mana ba na buce ba sai iya cikin kun san a takaice akwai manganu wanda za mu ji kan maganar itikafin kanshi da ababen da yake da alaka da itikafin nan dai ruwayar aisha take cewa abinda yake sunna kan mu itikafi Allah ya auda maridan kai je ganin marar lahiya wala shahar janazan kai je binne gawa wala masalan kai shahi mace shawa san shawa kuma wallahi ba shakayin kai rungume ta kuma wala ya kharuj kai wuta daga masallaci illa li hajatin sai dan wata bukata lima la budda lahu min abin dole sai ya huta an ce na hatta da abincin babu ba mai kama shi dabin nake dole ne na bukata dan iya bukata zai huta kuma cewa la itikafi illa bi sawm babu itikafi sai da azumi da wala yi takafi illa fi masajidin jami'i ba yi takafi sai a masallaci na juma'a wannan magana biyu da maganan ba zai marfu'i ba da akwai manganu a kansu cewa babu nasi sarihi daga nan sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce yi takafin ba a yin shi sai da azumi duk da abinda yake cewa ittifaki a jama'in al'umma cewa an shar'anta itikafi cikin ramadan kuma akwai azumi a cikin itikafi amma maganar cewa eh da azumi za a yi shi fahimta ce ta wasu magabata ganin ya tabbata bukhari ko muslim ya tabbata wuraren guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah nayi addawal tun a jahiliya zai yi itikafi a masallaci dare daya su je ka cika alƙawarin ka kenan ana dare kan ake ana na dare daya kenan ka gaba magana azumi kuma ba illa abin da aka annabi da iyan yana yi shi ne kurin a cikin ramadan kin cewa yayi a ramadan bai cewa dole in za itikafin sai da ma'ana azumi duk da kuma da maganar babu itikafi sai a cikin masallacin juma'a to da maganganu akwai yan wasu arba'in ana faɗin su don mutum wata kai je magana a wani wuri da matsala kan abu misalin itikafi gaba ɗayanta akwai maganganu na maganar halicci ko shar'anta itikafi a ko'ina wasu na ga suna jamhu cewa ko'ina za ka iya itikafi illa in na kwana goma ne sai inda ake sallar juma'a a ƙarƙashin wannan akwai magana wadda cewa ita kafin gaba ɗaya layi ta kafi illa film sajida salasa ba yi ta kafi sai a masallatayya uku su ne masajidul haram masajidul nabawi da masajidul aqsa wannan su ne malamai suka yi ta kai da kawowa ta albani rahimahullah farai aka Ali bin Hassan al-Halabi ya littafi na musamman kare hadisai da suka zo kan mas'alar babu itikafi sai a masallatai uku littafi na musamman yakan hakan na kare wannan fiqhin wanda kaman Albani rahimahullah cikin sassa sayyan al-Nashi lakashin hadisi na 2786 ya yi mai so ya diba can kwarai ya bayani mai haɗin gaske da fikin hadisin da ina ji yanzu hanyoyin da marfuin da mukufin gaba ɗaya dai ƙarshe dai kurin yaren jaye ya tabbatar da cewa wannan magana tabbatatta ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam mun ambaci wasu magabata amintattu wajen guda biyar wanda duka sun dangana ruwaya da zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kowace ta tabbata da haka bayan kuma sai da musayyib shi ma iya cikin wanda suka kawo hujja cewa ba itikafi sai a masallatayya guda uku su ne makka da madina da kudus rashin wannan wata kisa da ta shahara ta tabbata an samu wata rana huzaifa radiyallahu anhu ya kai ziyara wajen abdullahi bin mas'ud a masallacin kufa da huzaifa ya shiga iske mutane suna yi takafi a wannan wuri sun taru mutanen gungu-gungu aka ce an yi takafi ne huzaifa yana inkarin haka me ya kawo ta kafi kufa sai ya shiga wajen abdullabin masaud ya ce me ne cika kan kufin bai na kwabai da abin sashi ya ake na shiga mutane a zamane a tsakanin gidanka da gidan abin sashi ari shalatin hawa baka hana su baka hana su na wannan abin da suke a wannan wurin ana ba da kafi a yi sai bin suke ce ma huzaifa fa'alahum asabu wa akhata'ata wa hafizu wa nasi iyayewa sun yi daidai kai ne kai kuskure kuma iyayewa sun kiyaye abin da kai baka kiyaye ba ku zai bace la to kada alimta hakika ka san da shanan sallallahu alaihi ya ce la ta kafi lafin masallacin salata ka san sai ya sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan ta kafi sai masallata guda uku kun za za bar su a takaice dai huzaifa tabbas iya inkarin itikafi a wani masallaci in ba guda uku makka madina kudus amma sauran malamai sun sun yi talakin maganar cewa din da yake masallaci ne kuran latuwar shi wanda ake gudun filin masajid wanda masajid sun wanda albani ke cewa suna ta kayyade wani masallataya shi dai abu ne wanda iyawan kashin magana ba dai ba sabuwa ba ce ba kuma da wannan madogara ne illa da da horko suna magana kan ingancin hadisa to yanzu ganin tsarin bincike na mutane da samun ruwayoyi sun tsaya da dama sun tsaya tabbatar da ingancin ruwa bata turuwa ta huzaifa sai dai mai suke cewa eh babu itikafi cikakken itikafi ne babu amma na iya yin shako ina ya wani masala mai sa malamin su ba bisa zan yi kanta tunda a lokacin sahabbai ma akwai wannan fahimta ko saɓani na biyu kun ba a hana ba kurin ka zamana a masallaci ka taba da Allah shi ne kurin magana tunda wurin wurin bauta Allah ma ta ana sabo ka dan kaje a masallaci ka taba da Allah cika laifi shi da abin kenan bai da zai kan magana amma akwai mas'ala kan shar'antar da ita kafin anan ko a can wannan dai bayani ne ga malamai Allah gafarta musu to wannan yanzu muna magana kan shar'an itikafin kuma da aina ake yin shi shi dai masallaci ne wanda Allah horewa shi zama tabbacin itikafin zai ta yi maka kenan ya ta yi umara kaga a can sai sabbi itikafin shi wanda babu shakka kan shi babu wani sabani idan ka ji umara kai ka kaga nan amma saura kuma wannan duk da cewa sun gana jamhur suna ga shar'an ta yin shi a ko'ina Allah wa ala yanzu dai wannan dai ruwa ya ce hadisi ne mawqufi ga Aisha radiyallahu anha kuran magana kenan سي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه وأن رواية تا ابن عباس duk da an dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma magana mafi kari hadisi ne mawqufi ba marfu'i ba inda marfu'i na ba wannan sabanin cewa azumi ko ba azumi da yanke hujja yake magana wannan iya cikin ra'ayin Abdullah bin Abbas cewa laysa ala mu'takifi siyamun illa an ja'alahu ala nafsi babu azumi ga mai itikafi sai in ya dora ma kanshi duk da wannan da dama cikin mana suna gajiya da hujja amma kuma doka inda annabi ya magana kat kin ba maganar sabani suke tsakanin su kamar shi iya daga cikin masu ganin tun ba da cin zahir da manzo Allah ya ce he da azumi kin haka kenan ba a cewa dole ne sai ka azumi sai dai in ka dora ma kanka azumin wannan abin da ke fikin abdullahi bin abbas kenan ba wajibcin yin azumi da ana itikafi shine yace maka rawu da raqatani wal hakim wal raji wa qafu abin da ke da magana mai kari hadisi ne mawqufi zuwa ga abdullahi bin abbas wa an ibn umar radiyallahu anhuma أن أن الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في سبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في سبع الأواخر متفق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما yana cewa wasu mazaje daga cikin sahabbai uru da suka kadar an gwada musu a maholiki daren lailatul qadar an gwada musu kuma a cikin goma da karshe ce aka gwada musu nan kun san akwai maganganu da dama masu yawan gaske saboda ana ka arba'in da abu kan wata dare ne wata rana ne daga cikin maganganu za mu ga masu ƙarfi kan daren lalitar kadar shi dai abin da shi kusan an kowa da shi an yi tsamanin samun shi a goma da ƙarshe wannan kusan abu ne mai ƙari a ciki a goma ƙarshen kuma a wani dare daren 21 daren 23 da biyar da bakwai da tara shi dai a mara ne kuma a goma ƙarshe shi ne magana mara ne kuma a goma ƙarshe illa maganar a cikin kuma maral kuma a goma ƙarshen wanda ya ƙari na daren 27 shi ne ya ƙari a cikin dan akwai ta wabin ka'abu cewa na iya rantsuwa da cewa daren 27 wannan masala ce dai a sananna mai manganu da dama illa mai neman shiga ciki dai a ce bai huta ga waje ba kurin ya raya goma ta ƙarshe bayan haka daren da ta ƙasa yan uwa da ake magana raya shi wai ba cewa ba ne ba wannan daren sai in ka san da ya ka gan shi ta kuma tsamanin aƙidan mutane ana gwada maka daren da ta ƙasar ba wani magana gwada ba ce bai da alaƙa da gwadawa roman ko fadaladan da ta kadari ba ta alaka da abada maka wani haske wani ya ce abada ma ita ce duk yin sujada ga Allah ba ganin komai ya ka'aba kowa da maganganu iri-iri na jahiliya da ake ga mutane wani ma magana ga haske ko ga haske shi ga haske za bada maka ai wani ga dana da kaza ga haske abinda kurin ake nema ba wani ganin haske ko wani abu kurin ka dace ka shimka ibada mai yawa a wannan dare saboda ana diban mahimmancin daren cewa duk abin da ka shimka a cikin shi ya yi na wani dare ba shi na wata dubu shi ne tsadar lokacin ne shi ne ka so a ce ka shi misali yanzu wanda ya awa daya da wanda ya awa bai sun zo daya da wanda ya minti talatin ko awa wani shi ne gwalgwadon ladan ka gwalgwadon abin da kai shi ne sabuwar ake so a tauta ibada don a dace a daren na ibada mai yawa amma ba sai na ga wani abu ba kuma don da tulkadar ba irin sa'a ba ce ba ta juma'a a ce awa ɗaya ne ya zo ya huce don shi daren gaba ɗaya salamun hiya hatta matsalaka fajar tun daga ketawar alfajar tanzila malaka ta rufiya bizin rabbi bi kula ma mala'iku na sabka a wannan dare kuma tun harkon daren aka ce allai iya farawa a shar'ance da luka daga haɗawa rana an shiga dare kinan wannan daren gaba ɗaya salamu cikin aminci da ziyarar mala'iku kuma dare tana nan hakke ta wa alfijar aka ce nan Allah subhanahu wata'ala ya so rahama ga wannan al'umma ya ba mu wannan dare wanda kowane musulmi zai samu gwalgwadon rabin shi kowa ba wanda bai samu wani abu daga cikin fadalar shi abinda kuka ana shafa rayar dare so ake shi muka ibada mai yawa ciki mai za ka gano kowa zai samu gwalgwadon rabin shi tun da daren iya harawa daga haɗawar rana kayan magariba ko kayan magariba ba kayan isha duk za ka samu na ciki tana cikin magariba ka tara nan ka sami a cikin daren little kadar ka sami ishaka a daren little kadar kuma ga ruwa ya tabbatata na wasu da ke cewa man sallar isha fil jama'a ka annama ahya nisfin laifin مثلا سبب في الجماعه فكان انا انا انا كان معايا نصف الليل مثل والد ذاك بس دين روايه cewa annabi ya ce wanda ya salli isha cikin jama'a kamar ya raya rabin dare ne wanda ya asuba cikin jama'a kamar ya rabin dare to kenan an kai magar isha da asuba cikin jama'a kamar ka raya dare gaba daya wannan fadla ta musamman ce ta wanda ya jami'i na sallar isha da asuba ta kullum to he a daren da kadar kai isha kai asuba kaga suka san ka samu riba mai yawa ko to amma ya zo ɗaya da kai da wanda ya tsaya awa ɗaya awa biyu ko uku ko sama da haka kun zo ɗaya shi ne yawan mahimmancin da kuka ana fama wana dagewa wajen yawan ibada kurin hwata ce ake a zuba ibada mai yawa ka ribaci lokacin wannan mai tsada na zina da amma ba bukatar wani kowa da zai gani wani bai ganin shi a ba wani kowa ila gwalgwadon ibada ka ne kuma wani za a gwada maka ce shi ne ka gani da kaga kaza haske kaza ba kaza baka gani ba baka same shi ba babban fadala ka ka dace ibada mai yawa ciki shine kurma ba na wata da an gane a takaice daren da takadar to kenan zama karanta wannan ruwaya ta ibn umar yace wasu mazaje daga cikin sahabbai an gwada musu daren da takadar a goman karshe sai faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ura ru'yakum qad tawata'at fi sab'al awaqin ina ga wannan mulki na ku da ku gani ya dace ne a ana samun shi kenan a goman amana a bakwai ta ƙarshe bakwai ta ƙarshe sana maza a bakwan ƙarshe ce sab'al awaqin bakwan ƙarshe eh kin zaran 23 da wuri bai haka zuwa zuwa zuwa ƙarshe yace fa man kana mutahriha wanda yake kirdadan neman dacewa da wannan daren falataharraha fi sabal awakhir ya neme shi a bakon karshe kaga nan kenan cikin bakon ma bakon karshe ana kawo wannan magana kenan muttafaqun alayhi wa an muawiyah bin abi sufyan radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala lailatu 27 yace dan kala kala fi lailatul qadar amma annabi ya magana akan daren lailatul qadar yace daren 27 da wannan ruwaya hadisi maquf dai kan abin da yake raji ce daren 27 shi ma dake ma'awiya kan wannan magana rawa abu dawud uraju qafu amma magana mai kari hadisi maquf zuwa ga ma'awiya bin abu sufyan wa qad ikhtalafa fi ta'ayyinha ala 40 ala 40 qawlan awratuha fi al-bani yace wannan sabani wata rana ce wani dare ne wani lokaci ne kwarai ya ce an samu saɓani wajen ayyanar da daren wajen magana arba'in kashi bangaru kai wani abin kamar dai sa'a ce ta wani juma illa kamar ka bayani dai duka abin a ga maganin sun yi ƙarhi sun shigowa a goman ƙarshe wuturinta daren 21 daren 27 zuwa dai ƙarshen ramadan daga goma dai shi ta kenan kuma ƙara ƙarfin magana shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam aka san shi da raya goma ƙarshe wannan shi zaka ana yawan ibada a goman ƙarshe ma ba lazim bane ba zan misali kamar da muke a salloli da ake na kiyamun ramadan ai dai abin ana yawaitawa ma ba dan wasu suna kurin duka tun daga farkon ramadan har ƙarshe duk sallah guda ce kafiya guda ce kuma babu wani sharadin a cikin ka'idarta babu sharadin yan sarki qur'ani ba sarki yan sarki qur'ani kurin dai ana sallah bakin abin da ya faru cewa bai cikin sallah ko a kwanan goma dole ya yi sarka wannan kai shi ne bai cikin ka'idar kamar mun da maza ɗauka suke kamar dole kuma su a wancan zamani wanda umar bin khattab ya sa ubay bin ka'ab ya wakana ne suna yin ta ne bayan sallar isha ba tare da an kuma gida duk da an san kullum sallar dare ta ƙarshe tahi tahi amma cewa tahi ba shi ba ne ba zama da kamar ka'ida dole ya goma ƙarshen zai yan wa balle a yanzu muna da matsalar wanda ya sani da yake mahewa a goma ƙarshe ya zama to kamar dole ne kurin sai ƙarshe ɗaya za a zo zuwa ƙarfe hudu a tashi a yi tsaka tsami kai ba barci ba kai ba sauri ba ka kwanta ka yi barci ka makara kuma kai ce he ka kai ka sauri kuma gobe sai ba ka aikatuwa ka aikatu da wuya ka aikatu wanda yake ma'aikaci ne ko ɗan kasuwa da wuya irin wani abin za ka iya wannan sallah ka tashi ɗaya ta kare hudu ka tashi ka iya aikatuwa gaskiya da wahala shi muke ta insha Allah bana cikin tsarin zamu insha Allah za a yi ekip bi mu da insha Allah ekip bi za a yi da yan farko da yan ƙarshe wanda yake da ƙarfi da dama ya zo ta dare ta kare ɗaya wanda kuma bai dama ya zo ta bayan isha insha Allah haka muke so a yi saboda ba su ƙiga ɗin ma'ai kuma kone daban ne gurbikin farko daban limaman daban mamanta daban haka kuma ta dare daban wannan mutum wanda yake zai iya sai ya yi zaɓa insha Allah kenan mas'alar don gaskiya wasu abin ya musu tauri yanzu misali ana yin misali kare tara ma takwas da rabi aka fara zuwa goma zuwa goma da rabi ya tashi ba kuma kai bacin da goma ka shiga yakan ka ka samu ka san kiyamar ramadan ka san hukumar kiyamar ramadan to wani ya biya gaba daya haka wannan za a yi insha Allah kenan koda an zo goma karshen koda za a ƙara kun babu sharadin sarka wanda ya so duk ɗaya ne da ba ba ta cikin sharadi kenan goma za a kenan wasu kun ba a sallah ba a sallah ɗaya ce kuma ka ɗauka da kuma su cewa za mu yi kiyamar da kuma je mu tahajjudi sallah guda ce sallah guda ce ko ka yi ta farko ko ka yi ta ƙarshen dare ba sallah biyu ba ce ba gaskiya ba ka sunna sallah guda ce sallah guda ce ko ka yi ta farkon dare ko ka yi ta ƙarshen dare amma ba sallah biyu ta daban a ce kowace za ka yi mu za mu zo mai waccan eh sallah guda ce ko ka yi ta farko ko ka yi ta ƙarshe ku ya samu a wasu wurare ma iyaye wasu malamai wasu yan wasu yi ta farkon yana ce da aka tsara al'amura amma dai kowace gaskiya abu ne mai sauki bai da kumshi da ma wasu masu ke cewa makwarin abin da ke suna magabata yin ta ba su yin ta bayan ishakin ma su manya bayan a bayan ishakin suke yin ta hata ta umarkin da ya bari bayan shi ake ta illa ko da a jata kenan babu wani matsala din da aka da zai sauki ko ku tsara kawun ku kai dai illa ko abin da zamu sani ba sallah biyu bace ba daban-daban a yi kiyama lakum at-tahajjud sallah guda ce duka sallah ce an gula muna magana muku duk wannan sunaye qiyamul layli tahajjudi qiyamul ramadana wasu ce asham duka daga tana ko ne dalili yasa aka sa mata ɗaya daga cikin wannan sunaye ana kiranta qiyamul layl domin duk sallar da aka yi bayan sallar isha tana layin kyamun laifin ana mata suna ƙiyamun ramadan saboda ba a shar'anta ba bai cikin ba garma sharu ba a shar'anta ba yin ƙiyamun laifin a masallaci jami'i in ba a ramadan ba a ramadan ne kada aka shar'anta jami'in nafila a masallaci da ne shi ne ƙiyamun ramadan ana kiranta tarawihi tarwiha asali abin da inda aka samu sunan tarwiha tarawih lokacin murmun khattab da ya sa abai bin ka'ab tamimu dari wannan sallah don su asali annabi haibar ya koma da asali annabi sallama ai yayi bayan isha dan juma'a ta da sallar shi wasu ku suka bi shi ya ganin su aka yi sallah ba kira su bai ba ga ya bai suka ganin su suka zo suna iya kallon su aka yi sallar shi suna bi shi suka kare dare na biyu labari ya kara kaya gari aka sake zawo aka sallar da shi dare na uku suka sake dawo aka yi na hudu kuma aka taro ƙara yawa can dare a can maka in gyara ka bi ƙasa da iya jin su iya su suka ta alama ta sana nan ya ƙi fitarwa da sai ya ce suka tara su laje mun zo mun zara kuma ka fito ba ce ina san tare na fahimce ku da gango na ƙi fitarwa ta ina gudu a faranta muku ita kuma za ku iya ba duk da wani lafazi ya kawo sallar a gida ta hilada sallan mutum a gidan ne ba farilla ba ta yi lada an ba farilla ba ce ba to wannan shi ne kai annabi kenan ya yi ta to amma ganin annabi zama kenan gudun a faranta za mu iya ba ya barta haka na kowa bude wani ya gida wani zama masallaci ya yi kayan shi wasu shi tsayen mutum goma har abu ka zo umar bin khattab ya hau khalifanci cikin dare ya huto an ce sallama ba da shi ake ba a samar hutawa ce isko suna yi sai isko jama'a wasu ce mutum goma a masallaci wasu ce mutum 20 ana yi da kowa da limamin shi gurup gurup jama'a jama'a ya gani abin kama akwai rabo kan bila ce ba ya shawara cewa shin wannan maimakon wannan rabo rabon ko rabo rabe ba za mu haɗa su akan limamin guda ya shawara ta gaskiya kan iya yayi ya ce a yi gaba abu shi ne asalin sai umar gaban khattab ya sa ubay bin ka'ab cikin makarantar da annabi ya ma shaida da tamimu dari cewa ku jagoranci mutane na wannan sallah a masallaci asalin kina aka maido da yinta to a wancan zamanin yinta ake bayan shi ake yinta da umar ya ce wanda a tattakar da akwai wata kusurin bukari suna ta wurin dai duk da ya magana cewa ta kasance da ta hanyar iya amma su a farkon dare suke yinta kin bayan shi suke yinta wannan haka kenan dalilin shar'anta wannan sallah a bayan isha haka suke wannan magana kuma a nan raka'a nawa suke shi sabanin malamai raka'a sha ɗaya ishirin a wajen malakawa sauran masahib wasu masu talatin shi dai abin abin da yake dangane da ruwaya wadda suke sha bambam akwai ruwaya ishirin akwai ta sha ɗaya abin da yake kata an kowa san da shi ba mai sa ɗarka ingancin ruwayar hadisun aisha radiyal anha cewa nan sallar salama a ramadan ko wani ramadan bai karawa akan raka'a goma sha ɗaya wannan kuwa sana kan shi ne suke matawiri to da aka ce ya sha daya shayi ba karawa kaji magana wannan ya su ce a yanar kuma ba wuce zai bane ba kudin ta ta tsallaci a rarrafa ramadan ba kai ba kai ba na ramadan ba ce ba shi ne maganganu da dama wanda har albani rahimahullah ya yi ya littafi kan wannan tarawih ce wannan kuma a ta cikin almajiran shi wasu yin magana kuma an samu raddi ma tsakanin shi malaman malaman saudiya kan mas'alar cewa sama da sha ɗaya ba sunna ba ce ba wasu ce sunna ce ba kaide ba raddi dai iri ina malamai karshe dai abin da kamar albanin walla cikin abu da ya rage yawa tsakanin su ya ce mun ji da mu da abokan musulman ko jayayyen mu masu tara ka ashirin ko talatin mu dai kowa ya san ba mai saɓani a nan sai da sama raka sha ɗaya wani ruwa ta hiri karara abin da ake saɓanin ba mazaɓa ya ka ashirin ba umar da ya sa limancin ubay bin ka'ab da tamimu dari wannan su ne ake rigima kan ingancinsu ba ana gaba kawo manzala ba maganar ruwaya ta manzala kan shirye masu cewa na yi karawa ruwayar wannan ta umar da aka ragana umar ta 20 da magana annabi abin ana yi karawa tsarba ya ce wannan rigima biyu da ake yi ta cewa umar ya ce 20 can iyaye wato mun ce mun rike kat kun ba mai gadon ba mai gadon makanta ta ishe mai ce shar bari cai ta wuta ta duk duk kima da kima wata ce ta shi da shi ta umar ko ba mai cai ba zana ba bi sha ɗaya ba ko ba sha ɗaya ba ce barwa karar ta aisha to da haka ke wadda ba rigimar wanda kuma tabbas manzo Allah sallama ita yayi yace ta ishe mu a ƙara ko ka ƙara ta rage ga wanda yake kuma abu sabanin shi da takaice da kenan wannan duk da ko ruwaya ita nasan hadisi ne sabanin lafazin hadisin raka da kolon wata sha'u hadisin huzaifa kolon wata sha ya sha muka tunzi da kenan mun ji da kenan wannan shi ne tsarin sallah ta tarawih kenan kun ji kenan dalilin tarawih to lokacin umar bin khattab da ya sa wannan jami'i na ubay bin ka'ab tamim mudari ya sa in suka yi raka hudu mun jima ake a tsaye aka raka hudu ya zama na huta aka sallama zama ake a huta dan shakata aka dan huta kuma sai tashi kuma kawo ta hudu haka suke yi to wannan tarwiya mai tarawiyya tarwiya mai tarwiya ne kamar tarwiya wannan dan hutu shi tarwiya dan hutu da ake tsaya sai daga nan ta samu sunan tarawih dalilin hutu da ake yi bayan raka'a kun gane ko me ta samu tahajjud ta samu sunan tahajjud saboda tashi da abu zan tashi da dare a yi shi kamar har ido barci sai samu sunan tahajjud wannan daren da ake biya da sallah kindin dai gurin mu gano sallah guda ce muku mun samu asham daga ina sallah asham mun samu asham daga cewa a nan asali malamai na nan na addini bare-bare ne su ne malaman hisce sallar asham mai sallar asham kenan sallar da ai mai asham azumi a barbarci a cikin da asham mana ya azumi kenan sallar azumi domin a azumi aka ake wannan sallah cikin jama'a kaga muka samu sallah asham eh ana samu sallah asham illa akwai kuma kamu ana akwai asham akwai raka'a ko to asham ita ce mai jigo ita ce tarawih ita ce kiyamar ita kiyamar zan ita ce asham amma ita kuma raka'a da muke anan al'ada mu tana dan akwai irin abin kamar zuwa Najeriya ko wurare su amma can wuraren abinda suke yi sai dai an an kada kashi a ba da fadala ba sal isha akwai raka'a kaza wata a ce raka'a hudu a ce daren farko raka'a kaza daren biyu har yanzu kashin ramadan kullum akwai raka'a da ake yi kuma an shirya mata fadala ta mai ƙarfi na ga ina bana mancewa cikin wata mai ƙarfi cikin fadalar wanda yana ka daren isha ne za a baka ladan annabi Musa da Haruna da baka tashi mai ka yau ne annabi musa ba musa ba a musa da gaba da baka kun kai yarko inda guda ko shi ta gono ke na garka shi da ce na la da musa da haruna to kashe kashe shi to nabi malama suka ce wata wannan mas'ala taraka duk hanyoyi da ake ɗauko hadisi na ƙarya ma na ƙarya mai sinadin ƙarya na ka hadisi mazu'i ko babu ita kun tsakar da wani kuskun kun tsakar da wani tare da jumu'iyar kun suka zama kun suka shirya ta kula aka shirya da fadara ta musamman babu ruwaya islami a ce a cikin wani akwai mai karya ko wai babbar bata shi za a tabbata da asali a ji kurin kwashe kwashe ci kuma aka shirya mata fadala da amsa suka suka yi wannan amma kuma ta saboda fadalarta ta shahara amma maki amma in ba da magaran ba abin da ka jami'ta musamman suka yawan duniya ko a nigeria ba inda ake jami'in ta a matsalacin ba da makarar ba na gatar wani malamin wani malamin wani ga malamin musa ne wani nariya mai yake cewa da sallawa din da gantun ba da makarar ba to damar suka yi damar suka yi ta ta kaji a tilin ta gani ta gaba sallah ana yin ta a wani wuce an ba da makarar ba to damar damar suka yi garin an gata a gata damar suka yi garin ba san da ba a jami'a masallaci sai da kan ta mutane su amma a ce a masallaci ana yin ta abu ne da magarar da ta tashi saraurare akwai ta amma sai da karanta muku fadalar bayan shi a takaice yan uwa kenan sallah maimakon yan uwa bayan haka nan dukkan maka bakan kwala din daga wata sallah an ce daren kaza ko a ba azumi a ce a daren litinin akwai daren juma'a raka a kaza ko talata a tsara raka'o'i akan darare a sati ko talata ba ina sani ba ta tushe ba ibada kuma da ce wa raka a ranar farko raka a hudu ranar kaza kenan yan uwa maimakon wannan kama kame mai fata tushe mu tsaya mu gyara tarawih ne amma mamaki kullum san bid'a hadarin bid'a in za ka ga an zo an yi minti go bakwai takwas goma an kare tarawih daga alam zaka zuwa nasiri alam zaka zuwa nasiri da maki amma ita wannan raka'a akwai za raka'a 20 ma wata ran haka gashi ka gani an yi yi ta wannan abu mara asali akan sunna me ko a tsaya a gyara ne kuma zakuna wannan kai wannan kuna bakan ku hala ku tsaya ku gyara sunnar akalla ma zan sa zan sa da mutum 30 ko mutum 40 mutum awa guda ma mu tsaya mu sallah awa guda ta sunna mun yi tarawih kiyamar ramadana kuma mun samu ladan sunna tabbas ramadana ya alƙawarin cewa duk wanda ya tsaya mai neman lada a tsaya mai imani neman lada za ka fita shi kafuran shi to nan kacce amma an bar mai tushen an bar mai asalin an kama hayaniya kurin abin da bai da tushe kurin na makan kama kanka wala kenan abin kira mutane wannan raka'a ku barta ku yi sunna ku samu lada eh tabbasin gaskiya magana eh wannan shine kurin wannan harkoki kurin ku bar su eh kun da suke a ba sai ibada ba yau da daban ba in wasu saudiya suka mu har suna wani jafa'in ga jahilai a to ibada ce ba kyau ba sai ibada to kaji ba din nake galgajiya amma sunna ba ta kama mu dole ta kana kasashen mu ka san bayan isha me ake bayan isha bakin wannan raka'a mun to wannan tarawih raka'a mun goma ce kaga alzaka zo nan alzaka zo nan an kare alzaka zo nan an kare sun kare ta amma wa san sallah ta awa daya awa biyu ko ba a wajen suna ba duk da gama kariya yake ba inda ake a garin da ake sallah ta tarawih ai awa da awa in ba sunna ta zo ba kowa ya dauka daga ba dan ka a dan ka a bar su suna cewa suna suka daga ba ma suka fara dan mutane suka bar su amma babu inda ake muda a garin nan babu inda ake tarawih awa da awa biyu a garin nan an ba nan ba da aka fara al-sunna kuma ga ban kai yake wannan babu inda gargajiya babu gargajiya babu inda suke dalilin to da suna suka dai suka gani abin ba ana tahiya kuma matan suna zawa din suna zawa su ma suka fara shine eh Allah ka a tai tai a ci gaba ne kuma kuma Allah ba Allah ba arsuna ladan kawai sunna Allah ba arsuna ladan kawai sunna zuma sun gawata to kenan kun ga kenan kasu tuhumi arsuna sai bisa ibada a muna san ibada a abu tushe ibada ake so mai tushe mai lada ba kwashe kwashe ba eh dan ba arsuna azumi komai akwai amma ayi sunna ayi mai lada haka suke azumin akwai so bid'a na tsaki na wane na wata uku a tabakan ga wahala ga na sunna ma ba ba misali hai wasan talla azumin da tana khamis ba ma zo sunna ba bis talle sunna bis talle abin kullum talle bid'a abin da bai da tushe ko gama game to ya kaji malamin gari iya talle azumin litin alhamis shi ma alhamdulillah dalilin sunna ta zo aka san sama da ba san sama azumin litin alhamis wani shafi shafi shafi ba san sama sunna ta kawo wani shine ahlus sunna ayi a yada sunna tabbatata a rushe bid'a eh kuma ta hilada sunna tabbatata dan kan masu makariya ce abu musan ibada an hana azumi an hana sunna an hana wai sallah ba min hana sallah ba min hana azumi sai in na bid'a ne ake hana eh ai sunna kuran huta Allah Allah tabbake mu sai yace wa an Aisha radiyallahu anha nan da yace wa qad ikhtalafa fi ta'ayinha ala 40 qawlan awratuha fi fitil bari ita sama sa'anin kan kayyade lokacin da ko ranarta wajen ya ce magana arba'in na kawo cikin fatar bari mai so ba can cikin fatar bari a cikin tabi tarawi zai ga goke a ramadan zai ga wani magana insha Allah kai kan haka ne can zai kata kan abu ya tafi sai ya ce wa an aisha ta radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam أرأيت إن علمت أي ليلة أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني عائشة رضي الله تتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم كبل لباري أرأيت إن علمت كبل لباري إن دا زن سن يو ذن لتقدر كم سنة قاية من يو ذن لتقدر ني نذا تنبيه وتأدى يداتش إني كيان دوي ما أقول فيها يتي قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني kaji addu'a mai muhimmanci a wannan daren kenan nan menene kenan a wannan darare da ake neman su a yawaita wannan addu'a ta Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni magana kenan ta addu'a mai muhimmanci a ciki kuma wata mas'ala yan uwa mutane da yawa ba su fahimci ba me ma'anar dalilin kadar kurin su addu'a kurin suka sa a ciki su kurin kaje addu'a karamba ce ba su fahimci ba asalin daren ‘yan waɗanda ta ƙadar sa'ar juma'a ce take da fadala ta musamman ta maganar amsar addu'a magana ita take da magana a cikin juma'a akwai wata sa'a wanda in kai addu'a za a karɓa maka addu'a ka to mutane suke wa dana ta ƙadar da wannan fahimta sai ka wasu balle mata saka sun zo masallaci suna kwance ta ce an zo ƙunutu ka tarar an zo ƙunutu ka tarar an zo ƙunutu tana barci an zo ƙunutu a tarar an zo ƙunutu addu'a ita kawo ta su addu'a kun su ita ce kurin shi kuma abin ba ya bukara da wace ba ibada ce gaba da yake so ibada ce mai tsada wata sa'a ce wasu mintuna ne wasu mintuna ne ko awoyi masu tsada da ta kadar ake so a ribace su shi ne kurin abin ba wani ba na kurin addu'a ba da bace ba ka sa ba da bace ba ba mu magana addu'a ta dace kaza ba mu magana addu'a cikin zama a ta ba mu da aka cikin addu'a ta addu'o'in zan da kadari kaza ce ko kaji cikin baki ta wurin da ta musujaba kai zan da kadari kaji ta ba mu ta ba ta cikin wurin da aka kebance addu'a musujaba irin cikin sujada cikin bayan tahiyya bayan sallah da wuraren nan ba ka ta a ciki ba dan wannan ba wurin wurin da ya bada a jumta gaba daya na wurin ne na lada lada ake nema a nan kuran lada mai gwabi eh lada mai gwabi ko mace mai kabari shi ake nema a wurin kwarar wurin shi baka lada ne magana kuma addu'a da ba ba ce ba karba ba amma wata cikin wurin da aka kawo masu tsammanin kurin dan addu'a ce kurin shi kurin ya ga kawon daren neman daren yake kun yi addu'a shi kurin da addu'a ce kun yi zuwa shi ta shafe kai ba magana ladan ba eh ba magana ya kai addu'a ko addu'a magana addu'a ce ko magana ta ganin wani haske kurin kai ibada a daren gwargwadon ibada gwargwadon ladan ka kawai shi ne muke fata gane magana kenan wannan kaga wani abu gani abu kai dai gurin ba wani kuma a nan wata masala kuma wani mutane suke ɗaukar su ita ma maganar alƙunutu an shar'anta alƙunutu kuma sunna ce ana yin ta a zanen da ta ƙadar ne ba shi ba ne ba ana ƙunutu balle ta tarawih ta wuce ne kullum ma fata ita mana wasu na ɗaukan wurin ƙunutu nan ne kurin wurin istijaba ba haka bane ba kun ji a ƙunutu wajen wajen makarin istijaba da an ka akwai akwai wurin ƙunutu kuma ana da ne ana da ne an kawo ta kadibin da ake kawo wuraren adda masu istijaba an kama wani ƙunutu kuna da ne kun kaga amma an kama ka sujada ko an ka bayan tahiya wani wuraren sai ƙunutu istijaba adda sujada ta yi kunutu rukunin ta shabar da mutane da kasa kakun su kunun kunun kunun rukunutu hatta sa a bai dogo haka gashi wani abu sai mutu akwai masu mutu talatin a kunutu talatin kunutu saudiya talatin suke ba da balilin shi bakwai aitai aitai mutu talatin a tsaye to gaskiya an shara'anta addu'a duk malamai kamar wanda karanci wannan sai fiƙi suna na abu malik ya yi inkarin wannan dogo kunutu wancan bai shi bai cikin suna duk da je wasu manya suna yi allah gawar ta mun gaba daya shi dai kenan wuraren kenan daren da kadar magana muhimmancin shi shi muka ibada muhimmancin shi dare ne mai garabata mai riba shi ne ake fama a samu nan daren ai ibada mai yawan gaske shi ne zama baskin abin tushen abin kenan neman lada mai yawa kuma wannan kuma addu'ar waye kuma ba bane ba kana ko ana yi wallahi bane ba amma jigon abin neman ladan ne sai wannan dai ruwaya ta Aisha radiyallahu anha ta cewa wata addu'a ce ta ce ta Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni rawal khamsa kuma ma banda Abu Dawud kuma Tirmidhi ya inganta mana Allahumma ya Allah shin Allahumma ya Allah innaka afun Allah kai mai rangwame ne tuhibbul afwa kana son kuma ayi rangwame fa'fu anni Allah kai mai rangwame in wannan akwai darasi na mas'alar haƙuri da yin rangwame wani ɗan adam wani babin da yake ɓata zamantakewa irin rishin haƙuri rishin rangwame iya ɓata zamantakewa mutum ya yaƙi zuciya shi zuciya muguwa ce abinda allah ke so ya kai baksa shi rangwame yan wannan da yan kwana uku hudu na ga akwai yan wa cikin sana wani sulhu muka je ko na je kamun ci gona makare sai wani awa biyu zuwa wuri kuri an samu taurin rangwami kuna ce ina kun ya giya kuri na bai iya ba shaidan an zuciya da bakon baka iya kewa to wannan iya cikin abin da shaidan ke raya maka kana sai ka kaman wani kaman wani da mun kaza haka mutum ke ce kullum abin da ka sa mutum ya taurin yahiya kaman ni ka ji boka ji mutum to kullum kai kaman kai ji ba Allah kai baka ba Allah lahi kai waye kaman ni to ji ba Allah kai baka ba Allah lahi shi da Allah da yake cewa wa'afu wasafu me kace ala tuhibuna an yaghfirullahu lakum Allah da ya ce ku yi rangome ku kawo da kai yake mara ta daga tana maka kai da aka Allah ka ce maka yi rangome ka yayi kai baka so Allah ya ma gafara naka nan shi haka Allah ya maka shi ce ka yayi ka rangome ka nan annabi ya ce mana Allah da ka tuhubbul afwa Allah ya sa ayi rangome ai wake da ne zuciyar mu amma ka lahi ka yayi Allah ya baka lada eh an tutu da kai da mu waka ta da mai hakuri mun aka malai to dole ka yi mun duki dabi'ar hakuri da yahi ga juna kan dauki ta wurin cewa kullum ba ta yawa kuma lahi masu lahi ne gaskiya ka yi rangon ka yayi yayi kuma shi kyakkyawar zamantakewa da haka kenan aka ce ya Allah Allahumma ya Allah innaka afun Allah kai mai rangome ne tuhibbul afwa kuma kai ma kana son rangome Allah fafu anni Allah ka yayi rawul khamsa ghayr abi daud sai wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى متفق عليه أبو سعيد القتال يكي تشوى مزانا صلى الله عليه وسلم يأتي ba a kulla sirdi la tashaddu rihal ba a kulla sirdi zuwa ga wani wuri don ibada ta musamman illa ila zata masajid sai zuwa masallatai ya uku na yanwa dirin fikihun hausman hajar muna magana ta ita kafi duk da magana saɓani ake yanzu sun zika nan akwai jan hankali cewa kakka yi bulaguro don in je masallaci ka za a yi ta kafi ka yi bulaguro na musamman don akwai masu yi wani zo da magara wani ma haka kuma zuwa na gari akwai sai gari masu zuwa da magara ba a bulaguro a je wani masallaci don matsayin masallacin a yi ta kafi nan ya kawo wani ya alimtai duk wani abu a zuwa masallaci don matsayin shi a ko'ina yake sai wani wurin nan ya magana kenan ba a zuwa wani gari don wata ibada a wani masallaci ko'ina ne sai wannan uku masallacin lahara kenan na makka masajidi hada da wannan masallaci nawa na madina kenan da masajidi da aka sa masallaci na nesa mana kudus su kaɗai ne za ka iya niyya ka niki gari aka ce ka niki gari ka hau abin hawa mota ko jirgi ko ma mene ne ka ta yi bulagurin sama don ka yi ta kafi a can man ba nan ba babu inda za a je don ibadar allah wannan wurin bulaguro na musamman bulaguro a yi bulaguro a ta yi sai wani na shi akan wannan ya kawo kenan duk da bai cikin magana wancan shi na ba ita kafin a wurin bulaguro ne ke magana ba a zuwa wani wuri a yi bulaguro sai don ibada ko don matsayin wuri ina ganin ya kamata matsaya wa alaikum salam Allah magfir liwalidayya Allah magfir liman arhamhuma Allah mawafa anhuma fa'afil walidayya eh fa'afa anhuma shine kullu kullu walidayya misalan fa'afil walidayya fa'afa anhuma wa ghfir lahum warhamhuma ko ha na'am ah emri emri tambe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته